بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد السلام alaikum wa rahmatullah muna yabo da godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya ƙara ara mana lokaci don ci gaba da karatu cikin littafin riyadu salihin min kalami sayyidul mursalin sallallahu alaihi wasallam littafi ne wallafan al'imamul hafizu أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي الشافعي وند أقف سن سدا الإمام النووي يو كان وتا عشرين دا ترى قوتن شوال نشكرة تدبو دري هدو دا أربعين دا شدا هجر منذو دا كمكة ذو مدينة wadda take daidai da ashirin da takwas ga watan Afrilu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiyya. karatunmu na wannan lokaci shine zai kasance na uku cikin jerin karatuttukanmu za mu tashi hadisi lamba na goma sha uku kuma hadisin ƙarshe na babin niyya malai cewa an abi abdurrahman abdullahi bin umar bin al-khattab radiyallahu anhuma ya ce an rawaito daga abu abdurrahman wannan shine alkunyarsa asalin sunansa shine abdullahi bin umara shine Abdullahi ɗan Umar, Ibn al-Khattab ɗan Khattabi, wato Umar bin al-Khattab, da ɗan da uban duka sahabbai ne. Allah ta'ala ya ƙara musu yadda. Ƙala ya ce, Sami'tu Rasulallahi sallallahu Alaihi wasallama, na ji manzan tsira, amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi, ya kulu yana cewa, in ɗalaka salasatu na farin mimman kana qablakum wasu mutane guda uku cikin mutanen da suka gabace ku sun yi tafiya suna halin tafiya hatta awahumul mabitu har sai da makwanci ya tattara su bi ma'ana suka tattara kansu domin su kwanta su kwana da safe su tashi su ci gaba da tafiya ila garin fadakhaluhu wato makwanci ya tattara su zuwa ga wani kogo sai suka shiga ciki bandaharat sakharatun min aljabali sai wani gundume man dutse ya gangaro daga saman tsauni fasaddat alaihim algharu sai ya toshe musu wannan kogo da suka shiga ciki bi ma'ana ya kulle su kenan sun shiga cikin kogo su kwanta sai kuma dutse ƙato ya gangaro daga saman tsauni sai ya toshe ƙofar wannan kogo babu hanyar da za su fita faƙalu sai suka ce da junansu inda kum lallai yadda wannan lamarin yake la yunjikum min hadhihi sakharati babu abin da ya isa ya tserar da ku daga wannan dutsen illa an tad'u Allah ta'ala face sai dai ku roki Allah bisalihi a amalikum ta hanyar kyawawan ayyukanku wannan shine shawarar da suka yi tsakaninsu suka ce ba abin da zai tsirar da mu face kowa ya tawassali da kyakkyawan aikin sa ya roki Allah mafita sai suka fara qala rajul minhum sai wani mutum daga cikin su ya fara da cewa Allahumma ya Allah kana li abawani shaykhani kabirani Ya Allah, ina da iyaye guda biyu, dattijai, waɗanda suka girma a shekaru. Wa kuntu kuma ni na kasance bisa al'adata, la agaba ku huma ahlan wala malan, na kasance ba na gabatar da ba su abinci, abincinsu na dare, ba na gabatar da ba su abinci ga iyali ko kuma dukiya, bi ma'ana ba na ba kowa abincin dare, sai na tabbata sun ci. algabaku shi ne nono da ake sha da yamma a matsayin abinci sai ce fana'abi ɗalibin shajari wata rana sai neman bishiya ya jinkirtar da ni malamai suka ce ya kasance wato yana yana zuwa daji ne ya saro itace ya zo ya siyar ya samu abin da zai ci da iyalinsa da iyayensa to sai neman bishiya wato ya jinkirtar da shi yaumin wata rana falam aruh ban dawo gida ba falam aruh alaihima ban dawo zuwa gare su ba hatta na ma har sai da suka yi bacci fa halatta lahuma gubuqahuma sai na tatso musu wannan nonon nasu fa wajadtuhuma na'imaini amma sai na riske su suna halin bacci fa karihtu an uqadahuma sai na kyamaci in farkar da su wa an aqabika qablahuma ahlan aw malan kuma na kyamaci na fara gabatar da iyalina ko dukiyata gurin shayarwa kafin su wato na kyamaci in tada su a bacci kuma na kyamaci in fara ciyar da iyalina kafin su sai ce falabistu sai na tsaya wal qadahu ala yadi wannan kokon na nonon yana hannuna an taziru istiqadahuma ina jiran farkawarsu daga bacci hatta barakal fajaru har sai da alfijir ya hudo wasibiyatu alhalin kuma ‘ya'yana yara ya ta daguna inda ƙadimi suna ta kuka suna kama kafata na ƙina ba su duk da cewa suna ta kuka suna ka ba mu abinci kaza na ƙina ba su fastai kaza har sai da suka farka fashari ba gobe ƙahuma suka sha wannan nonon nasu ita wannan shine aikin da yayi a malamai musamman ibn Uthaymin da yake sharhin wannan hadisin yake cewa wato shi wannan bawan Allah ya yi kuskure amma Allah ya Allah ya duba kyakkyawan niyyarsa kuskuren da ya shi ne wato ‘ya'yan nasa da suke bukata suke wannan yanayin ya kamata ya kaddamar da ciyar da su in iyayensa sun farka ya ba su abinci amma saboda wato niyyar da ya nufa kyakkyawa da kuma wato daraja iyayensa da ya da mutunta su shine abin da Allah ta'ala ya duba ya karba aikinsa sai ce Allahumma ya Allah in kuntu fa'altu zalika ibtigha'a wajhika ya Allah in har wannan abin da na aikata na aika saboda neman yardarka ne fa farrij anna ma nahnu fihi Allah ka buɗa mana daga halin da muke ciki min hadhihi sakhara daga wannan dutsen da ya zo ya rufe mana hanya sai manzo Allah ce fanfajarat shay'an sai dutsen nan ya bude dan wani budewa la yastati'una al-khuruj minhu duk da cewa dai ba za su iya fitowa daga cikin sa ba amma dutsen ya dan bude hanya kadan qala al-akharu sai wani daga cikin su mutum nabi kenan shi ma yace Allahumma ya Allah innahu kanat li ibnatu ammin ya Allah akwai wata ‘yar babbana, kanat a habban nasu ilayya, ta kasance ita ce wadda na fi ƙauna a cikin duka mutane, ina mutuwar santa. Wafi ruwayatin a wani ruwayan, kuntu uhibbuha ka ashaddu ma yuhibbu rijalun nisa'a, ina santa mafi tsananin sanda maza ke wa mata. فأردتها على نفسها سين نيميتا دلالاتا فامتنعت مني أما سيتكي أمن شوادي حتى ألمت بها سنة من السنين حسيدا وتوبكاتا تي سنني أغريتا حتى ألمت بها سنة من السنين حسيدا وتو سنني أكنتا وتو وتبلائي سنة شيني أنا بلائي كينا daga cikin bala'i wato ta shiga cikin halin matsin rayuwa faja'at ni sai ta zo gare ni faɗaitu ha ishirina wa mi'ata dirhamin sai na bata dirhami ɗari da ashirin ala a bisa sharaɗin an tuhalliya baini wa baina nafsiha akan za ta bani dama tsakanin ni da ita bi ma'ana za ta ba shi dama ya lalata da ita fa fa'alat sai ta amince ta karɓi wannan kuɗin sai ce hatta idan ƙadaruta alaiha har sai da na samu dama a kanta wa fi ruwayatin a wani ruwayan falamma qa'attu bayna rijlaiha a lokacin da na zauna tsakanin kafafuwanta qalat sai ta ce ittaqillaha ka ji tsoron Allah wala tafaddal khatima illa bi haqqihi kada ka bude abin da yake rufe face sai da haƙƙinsa wato ta yi masa wa'azi a kan ya kare kada ya lalata da ita ya ce fansarabtu anha sai na kau da kaina daga gare ta wahiyya a habbin nasu ilayya duk da cewa ita ce wadda na fi ƙauna a duk cikin mutane wa taraktu dhahaba alladhi a'taytuha kuma sai na bar mata wannan kuɗin da na bata na ce ki tafi da shi kawai sai ce Allahumma ya Allah in kuntu fa'altu zalika ibtigha wajhika ya Allah in har na aikata wannan aikin domin neman yardarka ne fafuruj anna amma nahnu fihi fafuruj anna ma nahnu fihi Allah ka buɗa mana ka kawo mana faraji daga halin da muke ciki manzo Allah sai fanfajarat as-sakhratu sai dutsen nan ya ƙara matsawa ghayra da cewa dai annahum la yastati'una al-khuruj minha ba za su iya fita daga cikin wannan dutsen ba amma dai ya ƙara matsawa annabi ya ce wa qala thalithu sai mutum na uku shi ma yake cewa Allahumma ya Allah inni sta'ajartu ujara'a ya Allah na ɗauki ‘yan aiki sun min aiki wa tsaituhum ajrahum sai na ba kowa haƙƙinsa gaira rajulin wahidin banda mutum guda ɗaya taraka allazi lahu ya bar haƙƙinsa a wajena wa zahaba sai ya tafi wato mutane sun ma aiki na sallama kowa amma akwai mutum ɗaya wanda ya tafi ban bashi haƙƙinsa ba yace fa sammartu ajrahu sai na dinga tattala masa wannan kuɗin nasa misali ka ɗauki ma'aikaci za ka ba shi dubu biyar ya maka aiki sai ya tafi bai karɓi kuɗin ba to dubu biyar ɗin nan sai ya dinga juya ta shi ne fasammar su ajiyar na dinga juya masa wannan kuɗin nasa hatta kasurat minhul amwal har sai da kuɗi suka yi yawa suka zama dukiya faja'ani ba'ad hin sai ya zo min bayan wani lokaci faƙala sai ce ya abdullah ya kai baban allah addi ilayya ajiri ka bani kuɗina ka bani da ladan aikin da ne maka faƙultu sai na ce da shi kullu ma tara min ajirka duk wannan abin da kake kallo da dukiya to duk yana daga cikin wato ladan aikinka min al'ibili daga cikin garke na raƙuma wal bakari da garke na shanu wal ghanami da garke a na tumakai da abakai warraƙiƙi da kuma wato bayi faƙala sai wannan mutumin ya ce ya abdullah ya kai baban allah la tastahzi bi kada ka yi min izgilanci mana faƙultu sai na ce da shi la astahzi bika ba izgilanci nake baka ba ba izgilanci nake maka ba haƙƙinka ne na juya maka ya zama haka ya ce fa akhadahu kullahu mutumin sai ya kwashi duk wannan dukin gaba daya falam yatruk minhu shay'a bai bar komai a ciki ba haka ya tafi ya ce Allahumma ya Allah in kuntu fa'altu zalika ibtigha'a wajhika ya Allah idan har na aikata wannan ne domin neman yardarka fafuruj anna ma nahna fihi Allah ka ka mana faraji ka ka mana mafita daga halin da muke ciki fanfarat sakharatu a take sai wannan dutsen sai ya buɗe ya matsa fa kharaju yamshuna sai suka fito suna tafiya bisa ƙafafuwansu wannan hadisi yana koyar da darussa da yawa daga cikin darussan da yake koyarwa yana bayani akan cewa girmama iyaye da daraja su yana daga cikin ayyuka masu falala wanda suke sa mutum ya sami kusanci da Allah da samun biyan bukata haka zalika jin tsoron Allah jin tsoron Allah musamman wannan mutumin na biyu wanda macen da ya jima yana dakonta kuma ya samu dama a kanta amma aka tuna da shi Allah ya ji tsoron Allah ya kyale ta ya bar mata kuɗin to shi ma wannan yana daga cikin abubuwa masu falala masu sanya amsa addu'a da aka jin tsoron Allah wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk wanda ji tsoron Allah Allah zai kama shi mafita to jin tsoron Allah na daga cikin abin da yake sa amsa addu'an mutum sannan amana da riƙon amana da kiyaye haƙƙi shi ma yana daga cikin abin da yake sa a samu biyan bukata a gurin Allah subhanahu wataala sannan wannan hadisin har yanzu yana koyar da mu cewa ya halatta mutum ya tawassali da kyakkyawan aikinsa ya roki Allah bukata shi sa malamai suka ce yana da kyau ma idan za ku roki Allah bukata to ka kaddamar da wata wata ibada wani abu na aikin alkhairi wanda za ka roƙi Allah da shi domin ya amsa maka. Allah subhanahu wata'ala yana cewa ilaihi yas'adu al-kalimu tayyibu wal 'amalu salihu yarfa'uhu wato zuwa ga Allah wato kalma mai daɗi kalmar la ilaha illa huwa take zuwa sannan kuma aiki nagari yana ɗaga ayyuka bi ma'ana wani malami ya ce aiki nagari yana ɗaga ayyuka shine idan za ka roƙi Allah wato tamkar in ka roƙi Allah tamkar misali ka ɗauki dutse ne ka yi jifa da shi amma idan ka gabatar da wani aikin alkhairi sa'annan ka roƙi Allah to tamkar ka sa dutsen a jikin gwafa ne ka harba wanne zai fi sauri wanda aka sa a jikin gwafa zaka yana da kyau mutum ya tafassali da kyakkyawan ayyukansa gurin roƙon Allah subhanahu wataala haka zalika daga cikin hanyoyi na tawassali mai kyau mutum zai iya tawassali da kyawawan sunayen Allah subhanahu wataala da kuma sufofinsa haka zalika mutum zai iya wato roƙon addu'a daga wani salihin bawa wanda ya yarda da addininsa ya ce malam a sanya mu a cikin addu'a duk wannan ya halatta wallahu alam wannan shine ƙarshen wannan babi sai malam ce a babi na biyu babu taubati babi wanda yake magana akan tuba tuba shine koma zuwa ga Allah ta hanyar barin abin da mutum yake aikata wanda ya saba wa Allah malam yace qalal ulama'u malamai suka ce at-taubatu wajibatun min kulli dhanbin tuba wajibi ne daga kowane irin zunubi duk wani zunubi da kake aikata wajibi ne ka tuba ka bari fa in kanat al-ma'asiyatu bayan al'abdu wa bayan Allah ta'ala idan ya kasance wannan zunubi da mutum yake aikatawa abu ne wanda yake tsakaninsa shi da Allah kawai la ta ta'allaku bi haƙƙin adamiyyin babu wani haƙƙi na ɗan adam a ciki bi ma'ana babu wani haƙƙi babu wani zalunci da kai wa wani a ciki kawai Allah ne ya hana ka ka aikata kamar shan giya Allah ne ya hana ka da ka sha giya sai ka je ka sha to wannan zai zamanto wato wani laifi ne tsakaninka da Allah babu wani haƙƙin wani a ciki yace falaha thalathatu shuruɗin yana da sharuɗa guda uku ahaduha na farko an yi quliya an al-ma'asiyati shine mutum ya bar wannan zanubin nan a wannan lokacin alqal'u shine mutum ya fita kwata kwata a lokacin kai ka yanke da ka aikata wannan laifin nan الثاني na biyu. wato ka yanke daga wannan laifin nan ana nufin a take ka bari kada ka ce sai in Allah ko kada ka ce to in na gama wannan shikenan a'a kada ka ce to daga sati mai zuwa zan tuba a'a ana so a take a nan lokacin da ka ji wa'azin ba kyau to ka bari wa an yandama ala fi'liha kuma mutum ya rika yin nadama akan aikata wannan laifin kishiyin nadama shine alfahari alfahari yana lalata tuba mutum ya laifi tsakanin shi da Allah sai kuma ya zo yana bayyana mutane na alfahari kai ka san waye ni kuwa mu ne muka yi kaza muka yi kaza mu ne muka yi kaza da mu aka yi kaza to wannan yana lalata tuba ba a san wannan in dai ka yi ka tuba to ka rika jin nadama me yasa na aikata kaza to wannan nadaman nan yana daga cikin sharaɗin tuba amma duk mutumin da baya nadama akan abin da ya tobe tuba ba wasalis na uku an ya azima Allah ya oda ilaiha abada mutum ya ɗauki azama ya ɗauki niyya a ransa cewa ba zai ƙara aikata wannan laifin ba shi ma da mutum zai bar laifi amma a ransa yana jin cewa in ya samu dama zai ci gaba to wannan shi ba bai tuba ba sai ce in fuqi da ahadis salasati idan aka rasa ɗaya daga cikin wannan abubuwa guda uku na sharaɗin tuba lam tasihha taubatuhu to tubansa bai yi ba tubansa bai inganta ba sai ce wa in kanat ma'asiyatu idan wannan zunubin da mutum ya aikata ta ta'allaqu bi adamiyyin yana da alaka da wani dan adam yana da alaka da haƙƙin dan adam da ya taba yace fa shurutuha arba'atun to sharuɗan su guda hudu ne hadhihi thalathatu wannan ukun da aka lissafa sai kuma na hudun shine wa an ya bara min haƙƙi sahibiha shi ne mutum ya je ya barranta haƙƙin ma'abocin wannan laifin mutum ya je ya sulhunta tsakaninsa da wanda ya zalunta fa in kanat malan idan kuɗi ne ya zalunci wani ya cuce shi aw nahawahu ko makamancin haka kamar filinsa ya ƙwace ko wani kadara nasa ko wani dukiyansa na kasuwa ko wani abu raddahu ilayhi to ya je ya mayan masa wannan dole ne kada mutum ya yaudar kansa ya je ya cuci mutane ya ce zai tafi aikin haji ya roki Allah saboda an ce idan mutum ya aikin haji zai dawo kamar yadda uwarsa ta haife shi an gafarta masa zunubi to wallahi banda wannan banda wannan ba wanda ya ba wanda ya kai wanda ya shahada ba mutuwa da ta kai mutuwa wanda ya shahada to ko wanda ya shahada a tafarkin Allah shi ba za a yi masa hisabi ba zai shiga aljanna ba ya hisabi amma in dai akwai haƙƙin wani akan sa to wallahi sai ya biya sai an tsare shi an masa hisabi ya biya haka manzon Allah ya faɗa to duk wani wanda zai taɓa haƙƙin wani to ya sani cewa sai ya biya in bai biya a duniya ba a lahira sai ya biya wa in kana hadda ƙazafin idan kuma haddi ne na ƙazafi mutum ya je wani ƙazafi an masa haddi wa nahawu ko makamancin wannan makkanahu minu to ya bashi dama a kansa ya ce wani ni ne na je ne kaza na ƙarya a kanka akai ma kaza da haka na baka dama ka rama au dalaba afu ko kuma ya nemi gafararsa wani ni ne ne maka kaza ka yafe min ka gafarta min wa in kanat gibatan idan wato cin naman sai ya je ɓata shi a gurin mutane ya je ci zarafinsa ya ɓata shi ya faɗi abin da ba gaskiya a kansa ba istahallahu minha to ya je ya warware shi ya je warware shi kai ne ka faɗi magana mara kyau a kan mutum to in ka tuba gurin da ka je ka ɓata shi ka je ka gyara shi a wajen kada ka ji kunya in ka ji kunyar duniya to lahira na jiranka na faɗi wani abu akan wani lokaci kaza to ina tabbatar da cewa wannan abin da na faɗa ba daidai bane in ma ka ga dama kai kuskure ma ka ce tuntuɓan harshe ne ko rashin sani ne amma dai ka warware ka warware ka wanke shi wannan shine wallah alam shine sharaɗin tuba kuma ina ga kusan wannan shine abin da mami ahlari ya kawo a karatunmu da ya gabata karatunmu na yan uwa mata sai ce wa yajibu an ya tuba min jami'iz zunubi ya zama wajibi mutum ya tuba daga duka zunubai duk wani zunubi da kake aikatawa ka tuba dole ne wannan fa in kana fa in taba min ba'daha idan mutum ya tuba daga wani bangaren zunubai sahhat taubatu to tubansa yayi inda alil haqqi a gurin ma'abota gaskiya wato gurin malamai masana sun ce idan mutum yana da zunubai da yawa sai ya tuba daga wasu to Allah ya karɓi tuban nan tuban ya yi min zalika zambi na wannan zunuban wa baqiya alaihi albaqi amma ragon wanda bai tuba suna nan akan sa idan ka tuba an karba abin da ya rage baka tuba shi ma yana nan akan ka in ka tuba za a karba sai ma lace wa qad tazaharat dalailul kitabi was sunnati dalilai da yawa sun taru daga cikin dalilan alkur'ani wa sunna da hadisai wa ijma'ul ummati da ijma'in al'umma musulmi gaba daya ala wujubi tawbata akan wajibtin tuba sai ce qala Allah ta'ala Allah madaukaki yace wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun ku tuba ku koma zuwa ga Allah gaba ɗayan ku ya ku muminai domin ku rabauta وقال تعالى ألا مدوككيتي استغفروا ربكم ثم توبوا إليه kun yabi gafaran Ubangijinku sannan ku koma zuwa gare shi, wa ƙala ta'ala Allah maɗaukaki ya ce, Ya ayyuhal na amanu, ya kuma abota imani, tubo ilallahi taubatan nasuha, ku tuba zuwa ga Allah tuba wanda yake mai kyau ingantaccen tuba. shi da tuban da ya cika sharuɗansa akwai nadama a ciki aka bi zunuma a nan take sannan aka ɗauki niyya ba za a koma ba mala ya ce wa an abi huraira ta radiyallahu anhu ƙala an karɓo daga abu huraira allah ya ƙara masa yadda ya ce sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu na ji manzon tsira amincin allah su ƙara tabbata a gare shi yana cewa wallahi na rantse da Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi, ina tuba zuwa ina istighfari da tuba zuwa ga Allah fil yaumi a kowace rana aksara min saba'ina marra sama da sau saba'in. Rawahu al-Bukhari Bukhari ya rawaito wannan hadisi. mandan tsira amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi wanda Allah ya gaya masa ya gafarta masa duk abin da ya gabata na zunubansa kuma ya gafarta masa abin da zai zo in ma yana da sha'awar aikata zunubi to ya aikata an yafe masa amma duk da haka manzon Allah yake tuba sama da sau saba'in a kowace rana me yasa saboda ya koya wa kai da ni da sauran al'umma cewa muna buƙatar tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala muna buƙatar istighfari mu da muke zunubi mu da muke aikata zunubi muna buƙatar mu dinga tuba muna koma zuwa ga Allah subhanahu wataala yace wa an wa an al-aghr ibn yasar al-muzni qala wannan sahabi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon tsira amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yace wallahi na rantsi da Allah inni la astaghfirullah ina istighfari ina neman gafara wajen Allah wa atubu ilaihi afwan na hada hadisin hadisin hadisin sama na karanta qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon tsira amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane tubu ila Allah ku nemi ku nemi gafaran Allah subhanahu wataala ku tuba zuwa ga Allah wastaghfiruhu ku nemi gafararsa fa inni domin lalle ni atubu fil yawmi mi'ata marra ina tuba ga Allah kowace rana sau ɗari rawawa muslim muslim ne rawaito wannan hadisi wato wannan hadisin kamar yana fassara hadisin da ya gabata hadisin da ya gabata annabi ya ce ina neman gafara sama da sau saba'in wannan hadisin kuma ya ce ina neman gafara sau ɗari wato babu cin karo a ciki inda dama a can gurin an ce sama da sau saba'in zai iya zama ɗarin kenan nan gurin kuma an ce sau ɗari sai ce wa an abi hamzata anas bin malikin al'ansari radiyallahu anhu an karɓo daga anas ɗan malik al'ansari mutumin garin madina an yi masa alkunya da abu hamza khadimar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wato mai yawan manzan Allah hidima tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi radiyallahu anhu Allah ƙara masa yadda Anas bin Malik yana daga cikin matasan sahabbai a lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da manzan Allah ya zo Madina Anas shekararsa goma a duniya akwai mahaifiyarsa ummu sulaimin take cewa annabi ya zo madina kowa yana kawo manzon Allah kyauta ta ce ni sai na riko hannun ɗana ans na kawo manzon Allah shi ne ya andaman Allah na kawo maka yaro na gashi don ga maka hidima manzon Allah ya karɓe shi ya sa masa albarka ya masa addu'a Allah ya tsawaita rayuwarsa kuma Allah ya bashi dukiya da 'ya'ya kuma duk Allah ya bashi Allah ya tsaye rayuwansa tunda ya shekara ɗari kafin ya rasu kuma Allah ya bashi ‘ya'ya masu tarin yawa Allah ya bashi ilimi yana daga cikin sabai masu falala masu kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin sabai guda bakwai wanda suka fi kowa yawan hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da haka sahabi ne sananne kuma mai falala cikin sahabbai ƙara ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bandan tsira amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce, Lallahu afrahu bi taubata abdihi, min ahadikum sakata ala ba'irihi wa kada adallahu fi ardin fulatin. Ya ce, Wallahi, Allah shi ne ya fi farin ciki da tuban bawansa, saboda a ce wani daga cikinku ya fada akan raƙuminsa. alhalin raƙumin ya ɓata a cikin wato fi ardu filasin fili wanda yake fital misali a cikin sahara wannan hadisin na gaba shi zai ƙara fassara wannan hadisi da kuma bayanin me ake nufi wannan hadisin buhari da muslim ne suka rawaito shi sai ce wa fi riwayatin da muslim a wata riwayat ta imamu muslim yake cewa lallahu ashaddu farahan bi tawbati abdihi Allah subhanahu wata'ala shi ne tsananin farin ciki da tuban bawansa, shi ne ya tuba ilaihi a lokacin da mutum yake tuba ya koma zuwa ga Allah. Min ahadikum sama da ɗayanku, kana ala rahilatihi yana kan abin hawansa, bi ardin fulatin a fili wanda yake fital cikin sahara. fanfalatat minhu katsam sai wannan dabban nan ta kubce masa abin hawan nasa ya kubce masa wa alaiha ta'amuhu wa sharabuhu kuma akan wannan dabban nan abincinsa da abin shinsa duka suke mutum yana cikin sahara ba gida gaba ba gida baya ga dabbarsa wanda a kanta abinci da abin sha duk suke kuma sun ɓata ba a yi samin hasi fidda rai daga wannan dabba a ta shajaratan sai ya je gindin wata bishiya babbaja a fi zulliha sai ya zauna ƙarƙashin inuwarta wato ya riga ya fidda rai ga rayuwa tunda a wannan halin ba abin da ya rage mutum sai mutuwa mutum yana a cikin sahara ba gida ga ba gida baya ba mataimaki ba abinci bai san ma inda hanyar da zai nufa ba kuma gashi abincin nasa ya tafi wannan yana cikin tsananin damuwa da yanayi wa kada a yi samin rahilati ya riga ya cire ya cire tsammani daga wannan dabba fa bainama huwa kadhalika yana nan a wannan hali na cire tsammani da tsanani iz huwa biha qa'imatun indahu kadam sai ga dabban nan a tsaye a kansa ta dawo fa akhadha bi khitamiha sai ya kama linzaminta thumma qala sannan ya ce bin shiddatil farahi saboda tsananin farin ciki Allahumma Allahumma anta abdi ya Allah kai ne bawana wa ana rabbuka ni ne mahalicinka ni ne ubangijinka annabi ce akhta'a min shiddatil farahi wato yayi kuskure saboda tsananin farin ciki wato kamar yadda bakin ciki yake sa mutum ya furta maganar da bai sani ba haka zalika farin ciki in yi tsanani yayi yawa yana sa mutum ya faɗi abu ba tare da ya nufa ba to ku duba hadisin nan da abin da ake nufi wato tsananin farin cikin da mutum zai kasance idan ya tsince kansa a halin da ya cire tsammani daga rayuwa katsam sai Allah ta'ala ya kawo masa mafita to wannan farin cikin da ka ji bai kai farin cikin da Allah yake ji a lokacin da ka tuba ka koma zuwa gare shi ba wato Allah fa yana son mu sama da yadda muke son kanmu Allah subhanahu wata'ala ya bani tanadi na alkhairi masu yawa zaka ya rage namu kai fa kai zunubi Allah fa kai wa zunubi Allah ya hana ka kai, Allah ya sa ka kaki, amma kuma duk da haka Allah yana farin ciki ka tuba ka dawo, wannan zunubin na an kankare maka shi, hukuban na an yafe maka, za a baka lada, za a baka falala, za a baka aljanna kuma a yafe maka abin da kai. Allah subhanahu wata'ala ya sanya mu kasance cikin bayansa masu tuba da koma zuwa gare shi, za mu dakata a nan abin da makaranta daidai Allah ya amsa